إلى أن يفر إلى الله الغني لأنه فقير محتاج إليه يفر إليه يفر من جهله يفر من الجهل إلى العلم يفر بإيمانه من الكفر يفر بطاعته من المعصية يفر باتباعه من الابتداع يفر بالإخلاص من النفاق والرياء ففروا إلى الله فرارا من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا فرارا من الكسل إلى التشمير جدا وعزما فرارا من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء فالعبد المؤمن يفر من الجهل يفر من الجهل إلى العلم إلى العلم بالله تعالى علما يزيده صحة في اعتقاده ويزيده معرفة بربه ويزيده يقينا بآخرته العبد المؤمن يفر إلى الله فرارا من داعي الكسل إلى داء العمل يفر من داعي الكسل إلى داعي إلى داعي الجد والاجتهاد إلى العمل الصالح بالصدق والنية الصادقة والإخلاص والاجتهاد يفر من ضيق الهموم والغموم والمخاوف والأحزان إلى سعة الله سبحانه وتعالى إلى سعة الثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن الذن به والرجاء منه والتوكل عليه فمن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجه ومن يؤمن بربه فلا يخاف ظلما ولا هضما فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج الإنسان من ضيق الدنيا ومن همومها إلى سعة الثقة به إلى فضاء الثقة به والرجاء منه والتوكل عليه فيا عبد الله اهرب إلى الله سبحانه وتعالى فر إليه تجد منه مراغما كثيرا وسعة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة إذا غلقت أمامك الأبواب وسدت دونك الطرقات فاعلم أن لك ربا يجيب المضطر إذا دعاه فاعلم أن لك ربا يجير ولا يجار عليه قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا فيا عبد الله تذكر مؤمن آل فرعون تذكر قوله فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب مؤمن آل فرعون الذي قام أمام الطاغية فرعون وقال كلمة الحق فأصبح محاطا بكل سوء وكيد ومكر لكنه التجأ إلى الله وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجيه هو الذي يحيط هو الذي يمنعه من كل كيد ومكر فأعلن إيمانه بعد أن كان يكتمه ثم هر وهرب إلى الله وفوض أمره إليه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فكان الجزاء لهذا التفويض فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فتذكر يا عبد الله كلما اشتدت عليك الأزمات وغلقت دونك الأبواب فباب الله مفتوح وحبله موصول فهو دائما يستجيب لمن دعاه وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فتذكر يا أيها العبد تذكر يا أيها العبد المؤمن الضعيف تذكر ما علمك رسولك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذت مضجع- مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك اللهم لا ملجأ اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال عليه الصلاة والسلام إذا مت في تلك الليلة فقد مت وأنت على الفطرة فاجعل ذلك آخر من آخر كلامك فإذا مت من تلك الليلة مت على الفطرة وتذكر أيها العبد وتذكر أيها العبد أن من فر إلى الله نجا وتقبله المولى سبحانه وتعالى وتاب عليه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه هكذا فليكن فلتكن رؤيتك لربك أنه يقبل التوبة وأنه يأخذ من عباده العفو يأخذ من عباده التوبة ويقبل منهم الأعمال الصالحة فتب إليه وفر إليه من المعاصي بالتوبة وفر إليه من الكفر بالإيمان وفر إلى الله سبحانه وتعالى من ضيق هذه الدنيا إلى رحب الإسلام وسعته أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin kiyama ‘yan uwa musulmi Allah ta'ala yana cewa fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin ku ruga a guje ku koma zuwa ga Allah lalle ni gare ku mai gargadi ne wanda yake bayyana gargadi bawa a wannan rayuwa Allah ta'ala ya halicce shi mai rauni ne mai bukata ne mai gajiyawa ne yana cikin matsananciyar bukata ko da yaushe zuwa ga wanda zai yi riko da shi ya taimaka masa cikin abin da ba zai yi ya rayu ba sai da su yana buƙatar ci yana buƙatar sha yana buƙatar iskar da zai shaƙa yana buƙatar lafiya yana buƙatar zaman lafiya yana buƙatar dukkan wani abin da rayuwa ba za ta tsayu ba sai da shi yana buƙatar wanda zai kare shi daga dukkan wani mummunan al'amari daga dukkan wani abu mai tayar da hankali yana buƙatar wanda zai ba shi kariya daga dukkan abin da zai cutar da shi don haka bawa cikin bukata yake ko da yaushe ya yadda ko bai yadda ba wannan wata larura ce tattare da shi ko ya yi imani da Allah ko bai yi imani da shi ba yana jinta a tare da shi sai dai bawa mumini wanda ya yi imani da Allah yana sani da cewa Allah ta'ala ubangijinsa shine sama da komai shine wanda zai iya tallafa masa ya agaza masa shine wanda zai bashi shine wanda zai hana shi shine wanda zai kare shi daga dukkan wani abin da zai cutar da shi shine wanda yake amsa addu'ar wanda ya matsu yayin da ya roƙe shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wane ne yake amsa addu'ar wanda yake cikin matsuwa idan ya roƙe shi ba kowa ba ne sai Allah ashe yanzu za ku sanya wani abun bauta tare da Allah Allah ya ce kaɗan ne kuke wa'azantuwa saboda haka bawa yana komawa zuwa ga Allah cikin dukkan lamurransa yayin da al'amuransa suka tugalgwale masa suka caɓe masa to yana rugawa zuwa ga Allah kamar yadda Allah ta'ala ya yi umarni cewa a ruga a gudu zuwa wajensa a wajensa ne za a samu mafaka a wajensa za a samu tsira amma babu wanda zai iya tserewa Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya yi umarni da mu tsira mu ruga zuwa gare shi mu guje wa jahilci zuwa ga ilimi mu gaje wa kasala zuwa ga zage dantse da ƙoƙari mu guje ma wannan ƙunci na rayuwa zuwa ga yalwa ta ainihin yadda da sa tsammani wajen ubangiji Allah ta'ala ya umarce mu da mu guje wa jahilci mu ruga zuwa ga ilimi ilimin da zai haskaka mana zukata ilimin da zai ƙara mana sanin Allah ilimin da zai gyara mana aƙidar mu ilimin da zai kusanta mu zuwa ga Allah mu koma zuwa gare shi mu gudu mu bar jahilci mu koma zuwa gare shi da ilimin da zai amfanar da mu cikin ayyuka na kwarai mu ƙara ƙoƙari da ikhlasi da tsantsan da tsantsan tadiyya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai da yi domin shi ba don wani ba mu guje ma wannan kunci na rayuwa da wannan damuwa da ake fama da ita rayuwa ta yau da gobe da take kunci ga al'umma to mu koma zuwa ga Allah fafirru ilallah mu koma zuwa ga Allah mu samu fiƙa wato amincewa da shi mu yadda shi ne ubangijinmu wanda zai iya yi mana komai mu sa kyakkyawan tsammani mu yi kyakkyawan zato ga Allah ta'ala wanda duk ya sa kyakkyawan tsammani ga Allah ta'ala to Allah ta'ala ba zai tozarta tsammaninsa ba annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya ruwaito daga ubangijinsa Allah yana cewa ina nan a inda zaton bawana yake da ni inda kai zaton ubangiji a nan za ka same shi saboda haka in ka yi kyakkyawan zato game da shi cewa shi mai iya maka ne shi mai tallafa maka ne shi mai fitar da kai ne daga cikin matsala to anan za ka same shi idan ka muna da zato ga ubangiji kake ganin ba zai iya tsame ka daga cikin mahalar da kake ciki ba ko wata musifa ko wani tashin hankali ka fitar da tsammani ka muna da zato to anan za ka samu ubangiji haka Allah ta'ala yake cewa ina nan inda zaton bawa na yake don haka ya yi zaton abin da ya ga dama idan ka yi kyakkyawan zato to ubangiji ta'ala baya tozarta zaton mai kyakkyawan zato kamar yadda baya tozarta aikin wanda ya kyautata aikinsa mu sani Allah ta'ala shine wanda yake ba da kariya daga dukkan wani abin da zai iya cutarwa daga dukkan wani abin da zai iya tayar da hankali ubangiji shi yake ba da kariya mutuna da muminu ali fir'aun yayin da ya tsaya gaban fir'aun ya gaya masa gaskiya shi da mutanensa ya kirawo su zuwa ga bautar allah shi kadai ya hana su bauta ma wani ba allah ba ya bayyana imaninsa wanda da yake ɓoyewa a zuciya ya fito a gaban wannan azalimi da ya addabi duniya ya faɗi gaskiyar da ya waje bai faɗa a lokacin ko a daidai wannan lokacin babu abin da ba zai iya samunsa ba na makirci da kaidi da cutarwar fir'auna saboda haka sai ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah cewa ufawwidu amri ila Allah shi na mai da al'amari na zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad Allah yana ganin bayi yana sane da halayensu yana sane da duk abin da suke ciki don haka na mai da al'amari na zuwa ga Allah wacce sakamako Allah ta'ala ya yi masa yayin da ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru sai Allah ya tsare shi ya kare shi daga mugun abin da suka yi masa suke masa ƙarinsa na makirci wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab fir'auna da iyalansa da jama'arsa mummunar azaba ta auka musu to haka Allah ta'ala ya bashi kariya a sakamakon koma da al'amarinsa da ya zuwa ga Allah saboda haka bawa kullum ka tuna cewa akwai ubangiji wanda shine yake da komai a hannunsa shine yake ba da mafaka babu wanda yake ba da mafaka bayansa idan ainihin kana jin tsoronsa to ka ruga a wajensa ne za ka samu mafaka babu wanda zai baka mafaka sai a wajensa mutuna da mutane guda uku waɗanda suka yi wa Allah laifi amma suka fahimci babu inda za su fake kuma sai a wajensa wa ala thalathati allazina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi suka tabbatar babu gurin da za su samu mafaka sai a wajensa saboda haka suka koma ga Allah suka tuba Allah ta'ala ya karɓi tubansu to haka bawa ya kamata ko da yaushe ya rika jin akwai gurin wanda zai fake a wajensa shine Allah yayin da aka rufe maka dukkan wata kofa yayin da aka toshe maka dukkan wata hanya kaga babu inda zaka sa kanka babu hanyar da zaka bi to ka sani hanyar ƙofar Allah a buɗe take ka sani igiyar Allah ba ta tsinkewa a sade take ko da wanne lokaci ka ɗaga hannu ka roƙe shi ka buƙaci ka nemi buƙatar ka zuwa gare shi ka koma zuwa gare shi da ƙasƙantar da kai da ƙanƙantar da kai da nuna matsananciyar buƙata ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب الذل والانكسار والافتقار إلى الله إذا الله تعالى يسوء باوى دا الخير سيبوء مسا قوفر قسقن تد كنسا دنون كريسا دنون بقاتور سزواك الله يا إن باوى ينون كريسا ينون بقاترسا ينون باشد ونوان دزي مسا سي الله to Allah ta'ala ya so shi da alkhairi don haka zai ga ƙofofin Allah duk abu da suke Allah ta'ala ya ce idan bayina sun tambaye ka game da ni to ka ce da su idan bayina sun tambaye ka game da ni to kusa nake ina ansa addu'ar duk wanda ya roƙe ni illa sharaɗi ni ma su ansa nawa kiran su yi imani da ni wala Allah sa samu shiriya Allah ta'ala ya shiryar da su zuwa ga abin da zai fitar da su daga cikin kuncin da suke ciki to haka bawa yayin da kai samu kunci to yi hijira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi ka yi hijira zuwa gare shi wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kafiran wa sa'a wanda duk zai yi hijira dan Allah subhanahu wa ta'ala ya koma zuwa gare shi to zai samu gurin hijira zai samu wajen zama mai na nutsuwa sannan zai samu yalwa saboda haka ƙasar ubangiji tana da faɗi rahamar ubangiji tana da faɗi wa rahmati wasi'at kulli shay kada bawa ka rika jin cewa ka shiga wani abin da zai gagari ubangiji ya fitar da kai ka rika jin ko da yaushe anna laka rabban qadiran ala kulli shay kana da ubangijin da yake da iko akan komai shar'i ka kyautata alakar ka da shi ka guje wa saban Allah ka guje wa hanyar shaidanin mutane da na aljanu ka rike Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai da bauta ka riƙe Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai da ikhlasi ka riƙe Ubangiji ta'ala shi kaɗai cikin yi wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama biyayya ka kauce wa dukkan wata hanya ta bid'a ka tsantsanta addinin ka ga Allah yayin da za ka shiga cikin wani hali to idan ka roƙi Allah Allah zai kawo maka ɗauki annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gaya wa abdullahi ɗan abbas تعرف إلى الله في الشدة في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة كسن الله تعالى كتنا دشي كنيم سننسا كبوتا مسلوك تندك كي تكين يلوه so yayin da ka shiga cikin tsanani sai ya kawo maka ɗauki sai ya kawo maka agaji ka sani cewa wani lokaci Allah ta'ala yana jarrabar bayinsa da wata jarraba domin ya dawo da su zuwa gare shi yayin da ya jarrabe su ya jefa su cikin wata damuwa ya jefa su cikin wani bala'i to a wannan lokacin kuma za su tuna da shi su koma suna roƙonsa da'awullaha mukhlisina lahu din sai su koma suna roƙonsa saboda haka wani lokaci jarraba ta ubangiji da yake saukarwa bayansa yana yin wannan ne domin idan akwai mai rabo wannan jarrabar ita za ta sa ya koma ga Allah ita za ta sa ya gane kurakuran da yake rayuwa a kansu saboda ka ya bawa ka sani ubangijinka yana tare da kai ka rayu kai ma tare da shi ka kasance tare da Allah kun billah wa fillah wa ma'allah ka zamo ko da yaushe tare da Allah ka nemi taimako wajensa ka sani la haula laka illa billah wala quwwata laka illa billah ba ka da wata dabara taka ta kanka ba ka da wani ƙarfi naka na kanka sai abin da Allah ya baka saboda haka bawa idan Allah ta'ala ya buɗe masa wannan hanya ya buɗe masa wannan ƙofa to babu shakka ya so shi da alkhairi dukkan wani yanayi da dukkan wata matsuwa da dukkan wata damuwa da muke ciki kada ta samu manta Allah kada mu halaro cewa akwai wani wanda zai iya wadatar da mu ya ba mu abin da buƙatar rayuwarmu take da shi ba Allah ba idan muka yi haka to sai Allah ya ƙyale mu da dabararmu Allah ya ƙyale mu da wato ya ƙyale mu da da ƙarfinmu yayin da ubangiji ta'ala ya ƙyale ka daidai da ƙiftawar ido ka halaka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'arsa cewa fala takilni ila nafsi tarfata ayn ya Allah kada ka kyale ni da kaina ko da da da kiftawar ido saboda haka kada mu kuskura mu dauka cewa akwai wani yanayi da za mu shiga ciki wanda ba Allah ne zai tsamar da mu daga ciki ba wanda za mu hango wani komin matsayinsa komin martabarsa mu ji wadatuwa da shi gabarin Allah ta'ala idan muka yi haka to ubangiji ta'ala sai ya kyale mu yayin da Allah ta'ala ya kyale wani kuma ya halaka ya halaka saboda haka a cikin dukkan lamarin mu mu rika sa Allah a ciki mu rika tunawa da shi tunawa da Allah tana da alaka da da'ar da kake masa tunawa da Allah tana da alaƙar da kyakkyawan zato da kake masa tunawa da Allah tana da alaƙa da kyautata ibadarka tunawa da Allah tana da alaƙa da kyautata mu'amalarka tunawa da Allah tana da alaƙa da gaskiya tunawa da Allah tana da alaƙa da kyautata ma duk wani wanda ya cancanci kyautata masa tunawa da Allah yana da alaƙa ka bar abin da yake duk abin da yake zalunci ne abin da yake cuta ne ga ɗan uwanka tunawa ga Allah a dunkule yana ko yana nufin komawa ga Allah tunawa ga Allah yana nufin rike addininsa rike shari'arsa wannan shine ma'anar tunawa da Allah yayin da muka tuna da Allah da wannan ma'anar to Allah ta'ala zai kasance tare da ku zai taimaka mana ubangiji ta'ala yana cewa in tansurullaha yansurku ba wani abu bane taimakon Allah ba wani abu za ka yi ka taimaka wa Allah ba illa ka riƙe addinin da ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da shi ka zama mai gaskiya mai san gaskiya mai kira zuwa ga gaskiya mai ƙoƙarin yaƙar dukkan wani abin da ya kishiyanci gaskiya idan ka yi haka to ka kasance tare da Allah dukkan wani abu da za ka shiga to ubangiji ta'ala kuma zai kawo maka ɗauki ubangiji ta'ala ba zai tozarta aikin mai kyautata aiki ba Allah ta'ala ya faɗa haka ba zai tozarta aikin wanda ya kyautata aiki ba sawa'un namiji ne ko mace ne don haka in dai har ka kyautata aikinka to ba za ka ga tozarta ba a rayuwarka ba za ka ga wulakanci ba a rayuwarka ba za ka ga abin da za ka yi takaicinsa ba a rayuwarka abin da ya sa muke cikin wani yanayi shine muna barin Allah ta'ala amma matukar za mu ruga zuwa gare shi to dukkan wani abin da yake na damuwa Allah ta'ala zai kawo mana sauki ubangiji ta'ala ya cire maka damuwa a cikin zuciyarka wannan sauki ne daga gare shi ubangiji ta'ala ya sanya walwala a fuskarka ko da yaushe wannan sauki ne daga wajensa yayin da zaka kalli wasu suna kuka kai kana murmushi yayin da zaka ga wasu suna wayyo wayyo kai kana ba su haƙuri kana lallashin su wannan ni'ima ce daga Allah bawa zai iya tsintar kansa a cikin wani yanayi da kowa yake kokawa amma shi yana darawa ba wai dan abin da yake samun sa ba baya samun yake samun su ba baya samun shi a'a saboda shi ya sa Allah a cikin zuciya saboda haka sai zuciyarsa ta yi yalwa sai Allah ta'ala ya sanya masa wato nutsuwa a cikin zuciyarsa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub Allah ya sanya masa nutsuwa a cikin zuciyarsa yayin da duk kowa yake a firgice shi hankalinsa a kwance ya yi baccinsa sanda ya saba ya tashi sanda ya saba ya yi ainihin fara'a ya yi raha ya yi wasa da 'ya'yansa ba tare da kaga alamar dugunzuma da tashin hankali tare da shi ba ko da kuwa yana rayuwa a tsakiyar da ake cikin wayo-wayo shi Allah ya cire masa wannan tsoron ya cire masa wannan damuwar ya cire masa wannan tashin hankalin wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce ubangiji ta'ala ya barka cikin nutsuwa wannan kuma ba za ta samu ba har sai mun koma zuwa ga Allah har sai mun ruga zuwa ga Allah kamar yadda ya ce fa firru ila Allah sai mun ruga wajensa mun yadda la manja wa la malja minka illa ilayh sannan ka tuna koyarwar da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi maka har kullum ka rika tunawa da wannan koyarwar hadisi ya tabbata cikin sahihain hadisin al-bara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce idan ka je wajen kwanciyarka za ka kwanta ka yi alwala kamar yadda kake yin alwalar da kake sallah sannan ka kwanta a ɓangarenka na dama sannan ka ce Allahumma aslamtu wajhi ilaika ya Ubangiji na sallama fuskata zuwa gare ka wa fawwattu amri ilaika na fawwala al'amari na duka zuwa gare ka wa alja'tu zahri ilaika na jingina baya na gare ka raghbatan wa rahbatan ilaika ina mai kwadayi ina kuma mai tsoro zuwa gare ka Allahumma la malja wala manja minka illa ilaika ya Allah babu mafaka babu matsira daga wajenka sai zuwa gare ka to babu inda za a guje maka sai dai a gudu zuwa gare ka amantu bi kitabika allazi anzalt nayi imani da littafin da ka saukar wa bi wa bi nabiyyika allazi arsalt da kuma annabinka da ka aiki annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ka sanya wannan yana daga cikin ƙarshen maganganun da za ka yi abubuwan da za ka karanta a yininka na bai ce to da za ka mutu a wannan daren to za ka mutu akan fitra za ka mutu akan nagartaccen addini za ka tashi cikin masu tauhidi saboda haka mu tuna da wannan koyarwar sanda muka zo kwanciya mu karanta irin wannan addu'ar mu mayar da al'amarinmu gaba ɗaya zuwa ga Allah ta'ala wanda duk ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ta'ala to zai samu sakamako irin wanda mu'min ali fir'auna ya samu fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab Allah ta'ala ka ba mu kariya daga dukkan abin da zai cutar da mu Allah ta'ala ka kimsa mana kaunarka da sanka Allah ta'ala ka ƙara mana imani da kai Allah ta'ala ka ƙara mana amincewa da yarda da kai ya ubangiji Allah ta'ala ka ƙara mana husnul zanni bika kyakkyawan zato da kai Allah ta'ala ka ba mu abin da muke roƙo ba don halinmu ba Allah ta'ala ka kare mu daga abin da muke tsoro ba don halinmu ba Allah ta'ala ka ba mu arziki mai amfani Allah ta'ala ka ba mu damana mai amfani ka shayar da mu ka shayar da dabbobinmu ka ba mu abinci ka ba wa dabbobinmu abinci Allah ta'ala dukkan damuwa da muke ciki da sauran yan uwanmu musulmi a ko'ina suke a duniya Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana ba dan halin mu ba Allah ka dube mu da lutufinka Allah ka dube mu da rahamarka Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين